ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم ينقوى مسلمي na wannan gari mai albarka garin makarfi a jihar kaduna najeriya barkanmu da yammaci da kasancewarmu a wannan babban masallacin juma'a na ahlus sunna a wannan gari na makarfi a ranar sha biyar ga watan rajab shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan ɗaya shekara ta 2024 a lissafin yan albashi muna yi wa da jinjina da ya ba mu dama ya ba mu ikon halattar wannan gagarumin wa'azi da aka shirya don karrama da girmama 'yan uwanmu a musulunci 'yan uwanmu a da'awa a kame da malam ya gabatar na'ibin wannan masallaci na ɗaya ya ba da biyarsa ga ɗan uwa cikin ɗaliban ilimi kuma masoya Allah mai suna Baba Isa wanda wanda ina ga an daura auren aiki tuntunin jiya ya zama ango abinsa to mun haɗu ne anan don mai musu addu'a mai musu fatan alkhairi kuma ina amfani da wannan majalisi da wannan lokaci da wannan dama ina addu'a ta musamman gare shi gare su da shi da amaryarsa da iyayen amaryar gabaki daya Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya kare dukkan fitina Allah ya sa alheri waɗanda ba su yi ba Allah ya ba su ikon yi wanda suka yi Allah ya rike musu wanda matansu suka dame su Allah ya daidaita musu matan wanda ya kasa ƙarawa Allah ya ba shi ikon ƙarawa wanda kuma ya ƙara ya gaza Allah ya tallafa masa ya ba shi ikon rikewa Allah sa aljanna ta koma wato ita ce makomar ba komai so kamar yadda aka yi gabatarwa insha Allah munasabar ita ce ta ita ce ta auren kuma wannan aure lalle ya yi albarka kwarai muna fatan sauran aurarraki ma Allah ya sa musu albarka a ciki zan yi amfani da wannan dama zan yi abu guda biyu ne a zamana a nan insha Allah zaman farko a gabar magana ta ta farko shine hattara dai al'umma musulmi yaƙi ya tunkaro mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah da karshe kuma ina yi bayanin hattaran zan kuma yi nasiha takaitacciya ga su yan uwa ma'aurata da kuma masu niyya da wanda suke cikin harkar abin da yasa na dauki wannan maudu'i shine na duba na gani iya ɗan abin da Allah ya sanar da ni da abin da na karanta kuma nake ga abuwa suke gudana da kuma sauran malamai suke gani suna ta rubutu ana ta jan kunne ana faɗa rauni ne iya rauni ya tunkaro al'ummar musulmi ana neman abin nemo ana nema a lalata mu ana nema a hana mu yin addininmu wani lokacin a fito mana a bayyane wani lokacin kuma a fito mana da hikimomi da dabaru wani lokacin kuma a kawo mana wasu tsarurruka wanda mu da kanmu za mu zo muna aikata waɗannan abubuwa amma kuma faɗa ne da addininmu faɗa ne da aƙidanmu kuma jawo kanmu masifa ne da bala'i shi yasa yau kowa yana cin wayo Allah shi ya shiga uku in ji mata suka ce wayo Allah ni yasu al'ummar musulmi suna buƙatar a musu jaji kafin a yi musu taziya dangane da rauni da ya tinkare su akan addinin su ضعف التمسك بالدين والاقتناع به raunin riko da addini da rungumansa da wadatuwa da shi yau addini ya zama na wane da wane nema ake a mayar da addini a masallaci kawai ana korar addini a kasuwa ana korar shari'a a ofisoshin gwamnati ana koran addini a siyasa ana korar addini a mu'amalolin mutane yau da gobe nema ake a tattare mu kawai inda za a yi magana addini sai in an zo masallacin juma'a kuma abin da zai baka tsoro su musulmin da kansu suke yin abubuwansu su ƙi su gayyaci Allah a ciki su ƙi su sa Allah a ciki duniyanci kawai mutane suka sa a gaba an manta da ayoyin ƙur'ani an manta da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an manta da rayuwar salafu salih magabatanmu na ƙwarai yau da yawa daga cikin musulmi kawai yantamuna ilal islami ne bil asma suna jingina ne zuwa ga musulunci da suna kawai duna tahqiq bi ta'alimihi ba tare da suna bin diddigi su tabbatar da karantarwar addini ba kuma abin tausayin shine mu al'umma musulmi al'umma ce da Allah ya yi mu ya kaddara cin nasararmu da ci gabanmu manutun ne bil ittiba wal iktida wat ta'assi an rataya ci gabanmu da ɗaukakanmu da samun nasararmu a rayuwa da bin ƙur'ani da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da bin shari'a ba da yin karan tsewa shari'a ba duk lokacin da musulmi suka wayi gari su suke ɗaukan makami suna yaƙar addininsu suna yaƙar aƙidarsu suna ƙyamar ɗabbaka addini a cikin mu'amalolinsu to an shirya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan taron aure ne dalilin aure ne ya kawo mu na'am musulmi suna kokari suna kai auren su masallaci za a zo masallacin juma'a a daura aure amma idan aka fita cikin gari matan mu sun fi karfin mu ba ma iya hana matan mu barna ba ma iya hana ƴan matan mu barna ba ma iya hana samarin mu matasa barna da ta'adi kuma a garin musulmi a gidajen musulmi wasu auren rakin ma ba a gamawa ba a san iya adadin zinar da za a yi ta dalilin auren da aka yi ba ba san adadin yarinya karama budurwa da aka lalata mata budurcinta ta dalilin auren wani ba mu ne tarurruka na saba wa Allah mu ne bukukuwa na saba wa Allah mu ne kaɗe-kaɗe da raye-raye da shakatawa da morewa ta hanyar yadda zuciya take so ba wai yadda Allah yake so ba sai an gama kuma mu dawo masallaci mu daga hannu mu ce muna neman Allah ce muke mu Allah ya ba mu nasara bayan kuma in muka koma gefe yakar Allah muke mu yaki addinin Allah kwata-kwata yanzu an waye gari auratayyar mu nema ake a kori shari'a gaba ɗaya a cikin auratayyar mu al'ada ta fi addini gargajiya ta fi sunna hidindimun rayuwa na zamani ya fi Allah ya ce ya fi annabi ya ce shi yasa ake auren ana ta hayyafan 'ya'ya amma marasa albarka sun zama damuwa ɗan da za ka haifa ya zama maka bala'i ya zama maka ciwon kai ɗanka ya sa maka hawan jini ɗanka ya sa maka ciwon zuciya matarka ta tashi hankalinka ta gigita ka kuma bayan da za ka yi da ita zinace-zinace a cikin gidajen aure bare bai samu ba rashin gaskiya cin amana ɗazu ɗin nan malam ɗazu ɗazu wata baiwa Allah ta kira ni tana mun fatawa tana kuka baiwa Allah ai mata addu'a Allah ya bata mafita kuma wannan ina ba ku misali ne guda ɗaya wallahi da yawa yau haka ake yi yaro ne matashi ya yi dari yarinya ya nuna aurata zai yi har ta kai ga an saka rana sai da ya lallaba ya lallaba ya samu ya kwanta da yarinyar nan haka suke yi haka suke yi duk wanda ya sakaci da yarsa billahi azimu sai an maka ba daidai ba ba wani saurayi matashi da zai zo wai ka ce ka yarda da shi kowaye kawai baka yarda da shi ba ka lallaba a samu a gama lafiya ka miƙa masa ita gidansa in ba ka yi wasa ba malam ka san cewa yau a ƙofar gidanka za a zo da mota a kwantar da kujera a yi zina da yarka a tafi a bar maka saboda wulakanci yau zina da 'yan mata ba wani abu ba ne da waya kawai za a kira ta wance mu haɗu a wuri kaza ta fita ta sallama da uwarta da ubanta wani je ya lalata ta kawai minti kaza yawa yanzu a cikin gidanka za a zo a yi zina da yarka a mata ciki a cikin gidanka wannan al'ummar mai da'awar musulunci wannan al'ummar da haka ba Allah yanzu ya yaudare ta karbu da yarinyar zamani in soyayya ta yi soyayya ai ta ga an sa ranar aure yana wasa da ita yana abuwa da ita sai da ya yaudare ta har ya kwabe ta har ya kwantar da ita har ya sadu da ita kuma abun bakin ciki a cikin gidansu ka duba wulakanci malam kuma daga baya ya zo ya gudu ya ce ba zai iya aurenta ba gaskiya to ɗaya daga cikin consequences kenan sakayya mugun sakamakon da yarinya da ta kuskura ta bari namiji ya lalata ta kafin ya aure ta lalace mu guduwa zai yi ba zai yarda da ke ba dan zai ɗauka haka kike wani ma zai zo ya miki haka to wani kuma sai an gama lalata yar a haka ake kulla auren raunin addini rashin kula rashin tsaro rashin sa ido yau yara 'yan mata ƙanana suna nike manya-manyan wayoyi na miliyoyin kuɗi dubu ɗari barkate ubanta yana rike nokia da kani kashi yar dubu uku da ɗari biyar ita tana rike wayar naira dubu ɗari bakwai da saba'in a yayin da gidansu da ƙyar ake samun masara da za a tuka da yamma amma a wayarta tana da data data tana da kati katin waya na buga waya ya fi dubu ɗari amma fa gidansu da kira ake samun masarar da za ci malam yaƙi ya ci mu har gida shi sa nace sunan laccar hattara dai musulmi yaƙi ya ci mu har gida ina faɗin wannan ne mu kula da gidajenmu mu ji tsoron Allah addini ba wasa ba ne ku kula da 'ya'yanku kakka bari wani ya zo ya keta alfarmarka har a cikin gidanka mutum ya zo da sunan yana neman yarinya ya ta ɗaukanta a mota suna yawo mutum zai tafi wani gari sai ce budurwarsa ta zo ta raka shi su je su kama hotel ɗaya malam naki ɗaya yanzu kai ka haɗa kura da nama ka ce ba za ta ci ba kai wani irin diga ne kai kuma yanzu kai yanzu kana raye kana nan kana kallo a yi maka wannan a gidanka ya kamata mu karanta tarihin magabatanmu na kwarai da nutsuwa da ikhlasi da ibra ina yi muku shimfiɗa ina sanar da ku cewa ba ku da makiya a duniya irin yahudawa yahudu mugun halitta kenan duk barnar da kaga ana yi ta gindinsu ne barbararsu ce su suke yadawa kuma ake koyi da su yau kuma su ne mutane a duniya wanda duk bai yi koyi da su ba to bai zama mutum ba haka wasu suka ɗauka sun cutar da na gabanmu sun cutar da na tsakiyarmu mu ma suna kan cutar da mu kuma za su cutar da na bayanmu ma matuƙar ba mu dawo kan karantarwar da alƙur'ani ya yi mana da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana ba magabatanmu na ƙwarai sun buga mana misali sun riƙe Allah Allah ya taimake su sun riƙe gaskiya Allah ya sa maƙiyansu suke tsoronsu haka aka yi ta musulunci shekaru ɗaruruka amma yayin da musulmi suka sauka daga kan karantarwar musulunci sai aka yi iskatsin daula islamiyya farkon abin da aka fara yi shine aka zubar da daular musulunci ya zama musulunci ba shine yake mulki ba aka kawo wani tsari wadda ba na Allah ba duk lokacin da mutane suke rayuwa akan tsarin da ba na Allah ba shi yake mulkansu to komai zai iya faruwa kuma shine yanzu gamu da yawa gamu da tari gamu da al'umma gamu da kaza amma ba mu isa mu sa tsarin Allah ya mulke mu ba mu isa ba saboda yawan namu bai da amfani mun ƙi mu bi Allah mu ne za a yi wa dokan amma abun mamaki wani maƙiyinmu yana can wata nisan duniya shi zai kafa mana doka yanzu ba mu isa ba mu rayu da wani tsari da mu muka yadda inda za mu ce duk mun ittifaki mun yadda za mu rayu da kaza ba za su iya lemu ba sai su ce ba za ku yi ba sai su hana mu kuma dole mu hannu kuma muna jin tsoron su su waɗannan ada'u makiyarinmu sama da yadda muke jin tsoron Allah gani muke yi komai namu yana hannunsu amma magabatanmu na kwarai Allah ya ba su dama mala a cikinsu akwai wanda saboda tsayuwa da bin Allah tabaraka wa ta'ala wallahi duniyar take bin su mu ko yau mu ne muke gudu muna bin duniyar dalilin raunin mu kenan mu gudu muke muna neman duniyar su kuma gudun duniyar suke yi tana gudu tana bin su da haka Allah ya ta ba su ita suna gudunta mu ko muna gudu mu iso ta tana gudu tana jin tsoron mu muna neman ta dole sai mun same ta kuma akan neman duniyar nan duk wani kaskanci mun yadda mu ɗauke shi inda za mu samu duniya salman farisi wata rana yake cewa sa'ad ibn abi waqqas inna haula'i sadiquna ma Allah ولذلك أيدهم وسخر لهم البحر كما سخر لهم البر سلمان يشير سعد بن أبي وقاص كاغا ودنا مغباتان متانن da kake gani sun yi gaskiya ne tare da Allah da suka yi gaskiya tare da Allah shi yasa Allah ya taimake su ya hore musu ruwa kamar yadda ya hore musu fako ya hore musu ƙasa yace wa akhsha an ya'ti yawmun yatakhalla fihi almuslimuna an ta'ati Allah ina jin tsoron wata rana da za ta zo musulmi su watsar da bin Allah su watsar da hanyar Allah fa ya ta'akhkhar anhum nasrullah su ma taimakon Allah ya jinkiri a gare su abinda ake nufi duk lokacin da muka yi jinkiri akan bin Allah muka watsar da biyayya ga Allah muka watsar da da'a ma Allah to wallahi taimakon Allah sai yayi jinkiri bai zo mana ba za mu yi ta nema summa tad'una fala yustajabu lakum za ku zo ku yi ta addu'a Allah bai zai amsa muku addu'ar ku ba yan uwana musulmi mutanen garin makarfi sakon Allah ya ishe muku cewa al'umma tana samun ci gaba da ɗaukaka da nasara ne in ta riƙe gaskiya ta riƙe Allah ka kwanta kai bacci lafiya launan salihan matukar ka riƙe Allah za ka samu ta'ayi da nasir na Ubangiji amma wallahi idan muka watsar da Allah to mu jira bakin ciki da zai rika samun mu tsadar rayuwa wulakanci abun kuka abun damuwa a zo a yi ta rikici a yi ta kashe musulmi kamar kaji ana zubar da jininsu kuma ba wanda zai magana kuna gani ana murkushe ku ba wanda ya isa ya buɗe baki ya magana ka isa ai tun da ka saki Allah sai Allah ya sa maka tsoron waninsa abin abin magana kana gani ba kai saka magana ba to mun bar Allah shi yasa Allah ya bar mu nasullaha fa nasiyahum ay tarakullaha fa tarakahum sun bar Allah Allah ya bar su wata rana Abu Darda ya fashe da kuka lokacin da aka je yakin Qubrus aka yi buɗi aka samu buɗi a Qubrus musulmi suka je Qubrus suka yi yaƙi suka samu nasara aka samu ganima sai aka ga Abu Darda ya fashe da kuka aka ce a tabki fi yawmin nasara Allah fihi dinahu wa azza fihi junda Abu Darda ya kake kuka a ranar da Allah ya taimaki addininsa ya taimaki sojojinsa Allah ya yarda da shi ce abki ala hali haula alladhina asaw Allah fasallatana Allah alaihim aw fasullitna alaihim yace wallahi kukan da nake yi ba ina bakin cikin nasarar da musulmi suka samu bane ba ni kuka nake akan halin waɗannan makiyan Allah mugun halinsu da ƙin bin Allahnsu ne ya sa Allah ya sa muka yi nasara a kansu don sunnar Allah duk wanda bai bi Allah ba to wanda ifi shi ƙarfi shi zai danne shi ka lura da abin in ka bi Allah ko kai mai rauni ne sai ka samu nasara idan kuma ka saki Allah to Allah zai barka da kai da abokin gaba wanda ifi ƙarfi shi zai nasara ita ce sunnar Allah da haka ina kuka ne saboda ga ƙarfin mutanen nan sun fi mu kaza sun fi mu kaza amma fasullit na alaihim aka ɗora mu a kansu muka yi musu kaca-kaca sun manta da sun bi Allah da ba mu isa mu karya su ba amma ƙin bin Allah da suka yi shi sa muka yi nasara a kansu Umar ibn Khattab ya taɓa faɗa cewa waɗannan mutane da kuke gani ku je yaƙi ku ci nasara a kansu ku yi kaza ku yi nasara a kansu Allah suka sake sai Allah ya ɗora ku a kansu ya ce duk ranar da musulmi suka sake Allah su ma sai Allah ya ɗora wasu a kansu haka abin yake yanzu ai kaga mun sake Allah ba mu riƙe gaskiya ba za ka zo kai mu'amala da ɗan uwanka musulmi shine farko wanda zai cuce ka ba ma iya riƙe amana zalunci ya yi yawa a zukatanmu baƙin ciki hassada ƙiyayya gaba munafurci ninkufurci duk wani sharri yau in kaga ɗan uwanka musulmi ya zo wucewa ko kashi kake sai dai ka zauna akan kashin saboda kana jin tsoron zai iya tozarta ka zai iya wulaƙanta ka malam akwai rauninmu da ya wuce yanzu malam malam nura malam kuna karanta kuna ji ana ta magana malam duba rauninmu yanzu rauninmu a nan musulmi a arewa ta kai ga yanzu har nan kasar nan fa suke zuwa suke tijarar mu sai da mu suke yaran mu suke sacewa suna sayarwa wallahi wallahi malam saboda tsabar mu wato an gama rena mu a kasar nan in ya muran kasar nan malam tijara yanzu kasuwanci suke kawai sai su shiga ƙauyuka suna sace mana ƙananan yara a je a sai da yaro dubu ɗari biyar namiji mace dubu ɗari uku gashi a wayoyi ana hira da su hukumar 'yan sanda suna yi kuma duk gaba ɗaya 'ya'yan musulmi ake sayarwa ake kamawa an saci jariri ɗan shekara ɗaya an saci ɗan shekara bakwai an saci ɗan shekara biyar kuma malam gwamnati tana kallo kuma ana ma faɗa hukumar 'yan sanda tana faɗa tana cewa a yi musu addu'a Allah sa su kama amma in sun kama me ake ba abin da ake yi wannan shekarar yau abin da muka tarar da shi kenan a yanzu nan abin da ake kenan ko yau din nan sai da naga hoton wani an abin nan ɗinsa ana ana nuna shi da hoton wata ana nuna ta ita kuma aikin ta business ɗinta kenan ya mura ce kafira saboda mun saki Allah har gidajen mu suke zuwa suna ɗebe 'ya'yanmu ba mu da wani ƙarfin gwamnati ko wani sanata ko wani sanatoci ko wasu 'yan majalisa ko su 'yan sanda ko su sarakuna ko su sojoji ko su malaman addini ko su 'yan siyasa ko abu ba a tsoron ku yanzu kasuwa ake kai yaranmu ko a yanka su a ci ko kuma a maida su arna ɗan musulmi nuhu a maida shi ikikciku wallahi maryam a maida ita siciliya za kuma ana kallo kuma za a kama su a yi bidiyonsu a ɗau hotonsu su faɗi sunansu da garinsu da sana'arsu da kuɗaɗen suke karba ana kallo kuma ba abin da za a musu Allah ya san ɗan adam nawa suka kashe nawa suka siyar nawa suka yi kaza shine abin da lacca ta take nufi hattara dai musulmi yaƙi ya ci mu ruwa ya ci mu har gida ya rage gare mu ga hukumominmu ga jami'anmu ga 'yan siyasarmu su neman mana yanci na yi magana ku ce ku 'yan arewa kuna da yawa ku musulmi kuna da yawa to ga yawan naku ga yawan naku yanzu ba za mu farka ba yanzu ba za mu tashi ba a zo har garurukanmu a yi kasuwanci a samu kuɗi da mu a gina gidaje da kuɗinmu a yi makarantu da 'ya'yanmu a yi sana'a da mu kuma a ɗauki 'ya'yanmu ana cijararsu ana sai da su to kana neman wani bayanin wani rauni sama da wannan yace to Abu Darda yake cewa ana akhsha an ya'ti yawmun yuqassiru yuqassiru fihi almuslimuna fi ta'ati Allah fa yusallat alaihim aduwahum musulmi su zo su tauye addinin su su yi watsi da shari'ar su a zo a fifita abokanan gaban su akan su ajiye wannan malam yau ƙasar nan ta cika da addu'atu ila sharri masu kira zuwa ga sharri addu'atu ila fasadi addu'atu ila munkarati masu kira zuwa sharri masu gayyatar mutane zuwa munkari fasad barna luwaɗi neman maza neman mata ba wa mata ‘yanci su yi abin da suka ga dama ƙungiyoyi na yahudawa ƙungiyoyi na turawa masu rugurguje shari'a rugurguje addini fada da musulunci irin su lgbt da ake nema a ƙaƙaba mana ga sunan ana ta tattallata su a cikinmu saboda rauni ya ƙare mana ba ma iya komai mun mutu muna raye amma mace mutane bin Allah ya musu nauyi sabulat alaihim ta'atullah ba sa iya bin Allah sallah ta musu nauyi azumi ya musu nauyi biyayya ga shari'a ya musu nauyi ومالت نفوسهم إلى الشهوات والمحرمات rayukan mutane ya kankara ya kankata zuwa ga sha'awa da aikata haram zina ta zama ruwan dare zina luwaɗi neman maza neman mata mata musahaka mace ta nemi yar uwarta mace mala yanzu gida gida suke bi gidan biki in mata suna biki ana tallan maɗugo in kai wasa wallahi tallahi har gidanka sai an kawo maka tallan neman mata wata ta ce wa ‘yar uwarta banza ke kina shirme yaushe za ki za ki saurari namiji a yanzu an waye ka san me wayewar tana da hanyar da za ta iya samun biyan bukatarta da namiji zai mata da ‘yar uwarta mace sun karanta an koya musu an tallata musu an nuna musu ko an ce they are right yancinsu ne mutum ya ji daɗi da kansa ko ya ji daɗi da ɗan uwansa kira suke yanzu mutum yana so ya sha lemo za a hana shi mutum yanzu yana so ya sa hula za a hana shi yana so ya sa riga za a hana shi yana so ya gina gina za a hana shi yana so ya kaza za a hana shi suka ce to idan mutum ya ce yana so ya ya ba da jikinsa a ji daɗi da shi shi ma ya ji daɗi don me za a hana shi su ce su ce it is, it is among the fundamental human rights abubuwan da suke masu muhimmanci na 'yancin ɗan adam ka san yana daga cikin abin da mutane ba su gane akan harkar human rights human rights human rights ba human rights 'yancin ɗan adam ɗin nan ku daina masa kallo kallo ɗaya akwai abubuwa da yawa na yakin addini kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil akwai abubuwa masu kyau akwai marasa kyau ka san da an yi wani abu sai a ce a human rights yancin dan adam it is my right human rights ina yan human rights human rights amma ka je tura ka je kasar turawa ka ga kaga kaga true interpretation of the meaning of human rights wani ya kama matarsa da wani bature yana lalata da ita wani ya kama matarsa wani yana zina da ita wani ya kama matarsa tana zuwa gidan maza wani ya kama matarsa tana zuwa club wani ma ya kama matarsa tana mu'amala da abokinsa ya ɗau mataki a kanta ya mata tsawa ya ce zai sallame ta ta kai shi ƙara ta ce gashi yana so ya mata temporary rights ɗinta yana so ya taɓa mata hakkinta kuma aka hukunta shi aka ce dan me za ka hana ta ai hakkinta ne human rights yancin ɗan adam ne in yana so ya sha giya yancinsa ne sai ka kyale shi duk ba human rights ba ne taka mu muna da mu musulunci a musulunci muna da muna da namun human rights din duk wani right da ya tamfarin da right din Allah mu right na ubangiji hakkin ubangiji shine sama da hakkin dan adam su kuma turawa a wajen su kawai duk abin da dan adam yake so is his own right kuma ba wanda ya isa tamfarin da shi daka yana yana da rayi ɗinsa yana so ya luwaɗi yancinsa ne jikinsa ne yaga zai bada jikinsa wani ya kwanta da shi dan me zaka hana shi shi za suke da kungiya irin su gay kungiyar neman maza duk wanda fa yana cikin yancin dan adam din yana cikin yancin dan adam su a wajen su idan mutum ya auri mace in ma fa ta yadda ya aure ta dan sai ta yadda yanzu su a turai in mace ta ce ba za ta yi aure ba right ɗinta ne dole a kyale ta sannan idan ya aure ta kuma sai ta ga dama ta ba da jikinta ya alaƙa da ita in zai kwana yana neman ta in bata yadda ba right ɗinta ne ba kai saka yi mata magana it's human right right ɗinta ne ta je ko'ina ko'ina take so za ta je ba kai saka hana ta ba wata mata ta taba kira na daga ingila yan uwanmu ne musulmi suna zaune a can suna da yarinya yarsu ta zama budurwa ta yi karatu a makarantar turawa lokacin aure ya yi suna so su kawo ta ƙasa najeriya arewa a haɗa ta da mijin da zai aure ta ta ce fa ita fa ba za ta taɓa zama a wani guri in ba amerika ba ko ingila ba ɗaya kenan sannan kuma ita ba za ta aure musulmi ba kwarai ta ce ita ba za ta aure musulmi ba ita ba ta son musulmi ya za su yi da ita is her right yancinta ne wannan yan misalai ba lakca nake akan human rights ba amma ina kira ga 'yan uwanmu musulmi da suke cikin wannan kungiya su rinka mata kallo da tabarau mai kyau abin da ya dace da addinin ku ku yi wanda yake faɗa da addinin ku ku kautar da shi ku karɓi albashin ku ci gaba da ci ba mu hana ku kuyi aiki da su ba ku je ku yi aiki da su amma abin da ya ci karo da addinin ku wallahi duk mutumin da ya ɗauko kwangila ta yakar addini faɗa da Allah billahi azimu Allah ya fi karfin ka ba inda za ka je wallahi wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da haka yaƙi ya ci mu har gida ana nema a raba mu da abubuwan da addininmu ya zo mana da shi shan giya yanci ne na ɗan adam ayu yana so ya sha giya za ka hana shi jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye malam akwai wani guri da na gani a turai bilal azimu malam wani gida ne na cin abinci tsarin gidan malam duk wanda zai shiga tsirara yake shiga jigidar haka za ka fita daga mota ba wando ba riga mace ba wando ba riga ba breziya ba kwali ba komai haka za ka fita wannan ganin idona na gani ka je ka zauna da abokinka a teburi kuna cin abinci an yi magana to me abin boyewa kowa yana da shi wai haka suke cewa to kowa yana da shi me za ka rufe ni ma na rufe shi ma ya rufe ta kowa ma yana da shi me na boyewa kawai a bayyana kowa ya gani wannan shine tunaninsu kuma ka san me ai yancin su ne tunda yan adam ne haka suka ga dama za su rayu shikenan su ba wajen yan human rights ba in mutum ya ce dutse zai bautawa dutse itace zai bautawa to right ɗinsa ne a kyale shi kuma kar ka manta ina manga akan right right ɗin nan fa za a iya yakar ka a ɗaure ka akan in ka taba right ɗin wani ne yanzu miji in ya zo ya nemi matarsa in ta ce bata yadda ba ya takura mata za a iya hukunta shi in ta ce ba za ta yi auren ba ma me ba za a tilasta mata ba to a hankali a hankali mutane suna sauka daga kan hanya ta koyarwa ta addini ba tare da sun farga ba Hudhaifa ibn al-Yamani yana cewa manzon Allah yana cewa yakunu du'atun ala abwabi jahannam za a samu masu kira za a yi lokaci a duniya da za a samu masu kira a ƙofofin wutar jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu wallahi sai sun tsunduma shi a cikin wutar jahannama na inji da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama Hudayfa ya ce ya Rasulullah sifhum lana ka sifanta su gare mu mu gansu yace ai ba wani abu mamaki bane mutane ne yan uwanku hum qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina za a yi su mutane ne fatar ku daya suna magana irin naku amma wallahi sharri suke kira zuwa gare shi wani ɗalibi na wata rana ya ji wani karatu makamancin wanda na yi ya kira ni ya ce malam ina son sanar da kai watakila wani abin da baka sani ba na ce bismillah ya ce malam ni ina cikin wata kungiya da ana biyan mu kungiyar nan zuwa suke malam lokaci lokaci kudi ake turo haka kawai za a rika tura mu albashi dubu ɗari biyu dubu ɗari da hamsin ɗari uku ya ce abokanan mu akwai masu karɓan ɗari biyar da maza da mata ya ce akwai taron da ake zuwa gayyace mu za a zo a nuna mana namiji fa in yana so zai zai iya rayuwa ba da mace ba sai a zo a kawo namiji sai wani ƙwararre sai zo yana bayanin a cikin namiji in ka taɓa kaza zai ji daɗi in ka taɓa kaza zai ji daɗi in ya taɓa ma za ka ji daɗi in ka su koya mutane luwaɗi ya ce an yi wannan sai a ɗauko mace a ce mace ma in ta ga dama za ta iya amfanuwa da ‘yar uwarta mace ba fa sai ta yi aure ba ya ce wallahi har al'auran mace a allo ake zana shi a screen ma wani projecting ɗinsa ake yi al'auran mace za a buɗe shi a ce in ka taɓa nan za ta fita daga hayyacinta in ka taɓa nan sai ta ji daɗi in ka taɓa nan za ta yi kaza in kai kaza duk wurin da ake taɓawa a jikin mace gaba da za a nuna sai a ce yar uwarta ta taɓa mata kamar yadda in namiji ne ya taɓa mata za ta ji daɗi to yar uwarta ma ta taɓa mata za ta ji daɗi ya ce malam saƙon ƙarshen shine ne ku daina ɓata lokacinku kuna zuwa kuna aure kuna shan wahala kama gidan haya kuna shan wahalar ciyarwa kuna shan wahalar haihuwa mace kin haihu kin tara yaya kin yi waye kin yi waye zaki iya rayuwa ko baki aure ba kawai ki samu yar uwarki mace ta miki in kin ji sha'awa it's just a satisfaction you can satisfy yourself between yourselves za ku iya gamsar da ku a tsakaninku junanku da junanku don girman Allah nan ba yaƙar addini ba ne hana aure ne to shi ne malam za ka ji wasu 'yan mata sun fito suna cewa ba za su yi auren ba akwai yarinyar ta fito 'yar karama ba ta wuce shekara ashirin ba a facebook ta faɗa ta ce me wace tsiya take cikin auren in banda wahala ba ta ce ba za ta yi ba me ake nema a ciki wance an mata kaza wance an mata kaza sai ta kawo matsalolin aure kar ka ga comment din da aka yi ta yi ana goyon bayan ta gaskiya ni ma ba zan yi ba eh wallahi ai kaza kaza to akwai su suna rayuwa na gaya muku yaƙi fa ya ci mu yaƙi ya ci mu Huzaifa ya ce ya Rasulallah idan muka haɗu da irin waɗannan mutane masu kiranmu zuwa ga sharri da fasadi yaya zan yi ya ce falzam jama'atar musulmi na imamahum ka lazimci jama'ar musulmi da shugaban musulmi ya ce fa'in lam yakun lahum jama'a wala imam in aka wayi gari ba su da jama'ar babu imam ɗin fa ya ce fa'atazil tilkal firaq ka ƙaurace ka guje wa waɗannan duk ƙungiyoyin gaba ɗaya walau an ta'adda bi asli shajaratin hatta yudrika kal maut wa anta kadhalik ko da ka je ka ciji itacen bishiya ne har mutuwa ta riske ka saboda bakin jiki kana kan wannan yanayi shine fa alheri gare ka wannan misali ɗaya ne na gaya muku akan abin da ya shafi wato masu kira zuwa ga barna da saba Allah to akwai masu kuma kira da barna da saba Allah da sunan addini wannan kuma suna nan barkate da sunan musuluncin da addinin za a zo ma amma wallahi yakar addinin ake yi an kira yaranmu an kira 'ya'yanmu an kai su daji an ba su makamai an ba su bindigogi an ja musu aya ta jihadi an yi musu kaza an yi musu kaza su a idan su gani suke mai musu wannan dan Allah yake musu amma wallahi ma'aikaci ne idan an fito din sai kuma a ce ga wanda za su kashe so ba wannan kaɗai ba an ci mu da yaƙi hattara musulmi har ka shaye-shaye da ƙwaya shi ma wannan wani babi ne mai zaman kanshi shi yanda ake bunko ƙwaya ƙasar nan a duniya fa ana lissafin cikin ƙasashen da ake cinikin ƙwaya najeriya tana ciki a duniya in karereyo karereyo ka zo afirka in karereyo karereyo afirkan ka zo najeriya a najeriya ma in na ga dama zan gaya maka jihar da aka fi ko ina shan ƙwaya wallahi kuma wallahi ba jihar arna bane jihar musulmi ce a arewa take tsundum zuciyar musulmi a lissafin da aka yi sun fi ko'ina shan kwaya an fi ko'ina cinikin kwaya an ci mu da yaƙi an mai da yaranmu 'yan kwaya 'yan wiwi malam ka ga yaro matashi maimakon ka ga ya haddace ƙur'ani maimakon ka ga ya yi ilimin boko mai gwanka yana da ilimi da basira yana wayewa ka ganshi a gona ka ganshi a kasuwa ka ganshi yayi karatu na zamani ya ci gaba wallahi sai dai ka ganshi da wiwi a hannunsa ko ka ganshi da ƙwaya yana rayuwa idan bai samu kuɗin ƙwaya ba sai ya je ya haɗa kashin ƙadangare ka san shi ba a sayarwa kawai za ka dage ne ka nemi unguwar da tafi ƙadangaru a garin ku wallahi yanzu kashin ga dangare daraja yake tattare shi suke kwaya ce mai zaman kanta ba ina koya muku ba amma saboda bala'in lalacewar ta kai in ba su samu kwayar baturan ba kashin kadangare suke hadawa su nika shi su jika shi sai ya tsuma su sha shi zai ba su duk abin da suke bukata na kwaya akwai masu shan ruwan kwata ruwan kwata akwai masu zukar kwaya masu zukar yashin kwata shine a matsayin kwayarsu ya bugar da su in babu kudin anguru to ga yashin kwata nan bakin yashin nan in ya dasa shi a hancinsa ya zuke shi a cikin tsumma sai kaga ya buga kawai ya gama daukan caji duk sun koya musu an ta kafa hukuma ta hana shan kwaya hukuma ta yaki da miyagun kwayoyi amma kuma ga kwaya a cikin gari kuma ana sayarwa ai ta tsaye da mu a hanya ana gosulo ana cikin kai buɗe idonka kai zare amma a cikin gari kuma akwai kwaya wani lokacin da mutuncin ka an gaba a yadda da kai ba sai a ce kai amma a cikin gari kuma ga kwaya yau an wayi gari malam bala'i ya kai a nan cikin arewa nan cikin kasashen musulmi garurrukan musulmi wallahi matan aure ne suke tijarar kwaya matan aure take sayar da kwaya a cikin unguwa ba wani arne ne ke zuwa sha ba dan kudu ba wani iyamuri ba ne ke zuwa sha a'a ƴaƴanmu ne kannanmu ne yaro haka kawai zaka ga yana cikin unguwa kawai ya zama kwakwalwarsa ta lalace kawai kwaya ta kalakar da shi shan giya da kwaya ba wani garin da za ka ɗaga a arewa ka ce wai ba ɗan ƙwaya a ciki babu shi sun ci mu da yaƙi ya ku ‘yan uwan samari matasa na garin makarfi da ku nake ku nutsu wallahi duk wanda ya ɗauki ƙwaya ya ba ku baya san ku wallahi ba ƙaunar ku yake ba duk ɗan ƙwaya ka ba shekara goma goma sha biyar ya gama lalacewa ƙwaya ta kashe ka ba za ka taɓa yin abin arziki a rayuwarka ba ba ƙarfin jiki ba ƙarfin ƙwaƙwalwa ba hankali ba tunani ga ta'addanci da ƙwayar nan take haifarwa a cikinmu yara su sha ƙwaya su shiga unguwa da wuƙa su fasa cikin duk wanda suka haɗu da shi duk inda ka ga ana faɗan daba ana faɗan area boys ana faɗan kaza wallahi malam sai da suka sha ƙwaya duk inda ka je ka tarar da 'yan fashi da makami ko 'yan ta'adda akwai ƙwaya a cikinsu da kar ku ɗauka suna kawo muku ƙwayan nan ne don haka kawai a suna da manufa alal aƙalli ba komai ko ba komai ba kuna da addini ba bari a kashe ku kuna tsaye duk yaron da aka bashi kwaya wallahi yana tsaye an gama kashe shi kuma duk jihar da ta bar kwaya ta yi karfi a cikinta an gama kashe ta kuna nan kuna zaune sai kun rasa 'yan siyasan da za su mulke ku dan duk yaran ku sun zama 'yan kwaya nan da shekara ashirin za a zo gari a rasa wani mutumin arziki kuma an sa muku kin addini an sa muku kin zuwa masallaci an fifita muku filin kwallo akan masallacin juma'a an fifita muku gidan fim samari sun fi haduwa a gidan fim akan haduwa a masallaci da magariba ko isha'i ban sani ku kuna fahimtar magana ta an ci mu da yaƙi ba mu farga ba an kawo mana abubuwa da sunan ci gaba amma ci baya ne ci gaba ne na mai tonon rijiya yaranmu suna da himma a filin kwallo an himmanta kwallo an maida ita wata aba mutum zai iya awa biyu awa uku yana kallon kwallo kai har biyan kuɗi ake ana shiga gidan kallo don a kalli kwallon ƙasa kaza da ƙasa kaza wanda ba kwa jin yaran su ba sa jin yaran ku amma an sa muku ƙaunar su kuna son su sama da yadda kuke son Abubakar da Umar amma ba na jin a cikin waɗannan matasan akwai wanda zai iya yin minti arba'in ko talatin yana kallon sunna tv ko afirka tv ko manara tv ko wacece tv ta musulunci yana sauraron wa'azi yana ku sauraron tafsiri ko karatu ko wani abu yayi wannan wani ba zai iya yi ba chocolates of wai ya dauki naira ɗayansa ya bayar dan ya je wa'azi wallahi ba zai yi ba suwaye masu wannan yayanmu ne kannanmu ne har yanzu ba ku fahimci ma'anar abin da nake nufi da an ci mu da yaƙi ba har yanzu ba ku gane ba ƙwaya yau shan ƙwaya ta yi mana katutu a cikin al'ummanmu a cikin matasanmu malam yau har a cikin makarantu ake shan ƙwaya yaro zai fita break ya shiga ban ɗaki ya hamba da ƙwaya in 'yan siyasa za su fita kamfen a jika ƙwaya a drum-drum a bawa 'yan iskan gari su sha a ba su makami a ce ku tafi duk wanda ya tsaya muku a hanya ku sare shi yau a najeriya arewa mun gani mun gani da idanmu ba gaya mana aka yi ba duk wani shahararren ɗan siyasa da ya isa sai wanda Allah ya zaɓe kaɗan a cikinsu ba ma hana samuwarsu idan zai fita yawon kamfen ɗinsa da 'yan ƙwaya yake tafiya da makamai ƙarara ake fitar da wuƙaƙe da adduna da barandami da kwari da baka da komai a fili kai wata shekara kan akwai wanda har da bindiga ma an gan suna yawo a cikin gari ana cikin tafiya za ka ga ogan nasu wanda ake nema a kujerar ya fito a tsakiyar mota yana ɗaga hannu yana cewa sai na yaƙe ku ko ku zaɓe ni ko na yaƙe ku to da ‘yan sara su kansa a kusa da shi amma sai mutum ya zo ya hau sai ya rinka ƙarya za mu yaƙi ƙwaya za mu yaƙi ‘yan ƙwaya ƙarya kake yi kai ka taimake su kai ka ba wani wanda zai zo mana ƙarya wallahi duk mun san ku kuma muna da hotunan ku mun san abin da kuka yi kawai ana amfani ne da 'ya'yan talakawa tunda ba su da galibu ba su da gata su ne 'ya'yan iska kun ɗora 'ya'yan talakawa a titi kun ba su barandami da adda da ƙwaya kun tura 'ya'yanku amerika ingila faransa suna karatu ku gama mulki kuma ku sama wa 'ya'yanku ofa tun kafin su gama jami'a kun ba su ofa ku ɗauki scholarship ku ba su ‘ya'yan talakawan da kuka sa su a titi suka yi sare-sare suka kakkashe ‘yan uwansu suka faffasa cikin ‘yan uwansu suka ƙone gidajen ‘yan uwansu suka ƙone ofisoshin gwamnatocinsu saboda ba ku ci ba ko saboda ba ku yi nasara ba su kun ba su a titi ba a da labarin wani ɗan ƙwaya sai bayan shekara hudu yanzu ba sun ci ba sun hau haka ‘yan ƙwayanmu suke yawo cikin baƙin talauci ko babur ɗin yawo a gari ba za a saya maka ba sai a haɗa su su saba'in a ce ku zo za a yi taro za a tuna da ku sai a ɗauki boxer guda ɗaya sai a ce waye shugaban ku sai a ce gashi kai gashi an baka sai a yi ihu a ihu an bawa shugaban mu kufa banzaye sun mai da ku banzaye wallahi tallahi rashin wayo in gaskiya ne tunda ya baku kwaya da wuka kun yi masa kamfen kun masa abin da kuka yi kuma sai yanzu sai ya zo ya karbe kwayar ya karbe wukayen sai ya rarraba ku wani Lagos wani Abuja wani Kaduna wani Kano manya manyan ofisoshi a dora ku a kujera kuna shan AC kuna lilawa wannan shine amma ba muku wannan ba sun hana ku sauraron malaman addini sun hana ku sauraron wa'azi sun nuna muku cewa masu kira ga Allah maƙiyanku ne to yanzu su suke san ku wace tsiyar suka yi muku to wannan ina faɗa ne waɗannan mutane suna daga cikin mutanen da suka taimaka wajen yaɗa ƙwaya da shan ƙwaya a cikin wannan al'ummata musamman samarin mu aka lalata su da haka muna kira ga 'yan uwa samari matasa ba abin da zai tsiratar da ku ya taimake ku a rayuwarku irin addinin musulunci shine zai gina ku a hanya ta kwarai ya dora ku a turba ta kwarai shine zai muku gata da wa wanda ya isa muku wannan gata abal islamu la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi wani yace babana shine musulunci ni ban da wani uba an ban da musulunci lokacin da wasu ke alfahari da kabilar kaza kaza kaza ni musulunci shine nawa wallahi makiyan mu malam sun mana duka wurin da in an dake mu dole mu ji shine suka kama samarin mu matasa sun kame mana yan mata sun kame mana matasa yanzu idan ka zo babin yan mata galiban yanzu yan mata kun san inda aka halakar da su kallace-kallace tashoshin nan na zamani da suke magana da yarensu na hausa to su kuma ta nan aka farauce su a nan ake nuna musu wace irin rayuwa ya kamata su yi da aka yarinya za ga 'yar ƙauye ne amma an wayar da kanta wayar wanda kai na banza tana maka tunanin 'yar amerika tunanin 'yar ingila tunanin 'yar faransa ka san me saboda wannan akwatin talabishin da kullun take kallo take bashi nutsuwa sama da yadda take ba wa ƙur'ani in ana karanta shi a nan ake canja ƙwaƙwalansu a wannan talabishin ɗin a wannan satellite ɗin a wannan tashoshin an koya musu kiɗa an koya musu rawa yau idan da za ka shiga duniyar tiktok ka je ka ga matan musulmi 'yan arewa 'yan mata ƙanana duk wace yarinya budurwa da ta isa budurwa mai ɗan haske ce mai kyau sai ta nuna wa duniya cewa ita mai kyau ne haka kurin yarinya za ta yi tsirara ta cire gashinta ta cire komai nata kaga ta sa kayan da gwanda ma bata sa kaya ba tana haka tana dariya ta ɗauki hoton ƙirjinta ta ɗau bakinta ta buɗe harshenta ta haska maka gashinta ta yi kaza ta yi kaza ta sake shi a duniya yanzu nan ka bude wannan wayar za ka gani wallahi tallahi idan ka duba za ga jummai ce ko talatu ko kande ko biba ko malla amin ka sa abin tausayi ‘ya'yanmu ne wallahi wata da za ganta a tiktok tana wannan abin da suke ina tabbatar maka billahi azimu a gidansu ubansu ta bayi da kudin kwanan masara ɗaya galibinsu 'yan iska 'ya'yan talakawa ne iskancin ne kawai a gabansu wasu shaidanu sun ɗaure musu gindi kuma akwai ƙungiyoyin da suke shiga ana biyan su duk mun sani za mu zo lokacin da sai mun kira sunan su muna faɗa ƙungiyoyi ne suna nan barkate na halakar da 'yan mata kawai gaba ɗaya saboda 'yan mata ne aka yi su kuma 'yan matan musulmi za a shigo da sunan ba da taimako a'a ba taimako ba ne taimako ne na mai so ya yanka rago sai ba shi dusa sai ya kama wuyansa sai ya je sai ya kwantar da shi ya yanka shi a gashi shi a yi balangunsa da tsiransa haka suke musu sun hana su zaman aure suna ta musu fima-fimai kala-kala na raina maza na cin mutuncin miji suna nuna musu rayuwar wance ga wance ba ta da miji tana rayuwa cikin daɗi ga katon gidanta ta yi kaza ta samu kuɗi ta gina gidanta tana hawa mota mai tsada ga ta da gwalagwalai a yatsunta a wuyanta a waye da sauransu wannan yaran mu suke sha'awa suna irin wannan rayuwar kullum za su ƙin yin bacci sai mace ta kwana tana kallo ba mamaki kuma ubanta shine limamin unguwarsu don haka al'ummanmu al'ummanmu makiyanmu sun kama mu sun dake mu wurin da dukan tsaya mana rauni sun ɗimautar da yaranmu 'yan mata sun ɗimautar da samarinmu matasa yanzu ka san me yake yawan faruwa yawa yawan aure yanzu da ake yi in ba an ci sa'a ba za ka iya auren yarinya budurwa ta zo maka da cikin wani to ai yanzu galiban wasu sama wasu 'yan matan ba sa iya ƙara budurcinsu lafiya dole sai sun yi zina koya suke yi koya suke yi gani suke ba wata tsaya bace tunaninsu ba tunanin talaka ba ne kuma ba tunanin addini ba ne ana batilin da mata ko yau ko jiya sai da wani yamin fatawa kai yau din nan kai yau din nan sai da wani ya kira ni dan Allah dan annabi a taimaka masa da addu'a kuma a taimaka masa da nasiha me ya faru wallahi wacce yake nema ne suna ta rikici da ita tace a duniya ba abin da ta tsana irin hijabi ma ni kuma kaga ya bugo min wai in taimaka da addu'a a hakan fa me za ka yi da macen da ta ce ba ta son hijabi me za ka yi da ita ta ce ba abin da ta tsana irin hijabi to ina ruwanka da ita kamar fa ta ce maka ba abin da ta tsana irin abin da Allah ya ce a yi to suna nan wata daman daidaita ake maganar zaman aure kullum tana gida fa ba za ta yadda ba kawai a yi aure amma za ta shiga harkar business ɗinta duk inda ta ga dama za ta je ba wani maganan kulle ka ɗaure ta kaza sai ce eh ya yadda da shi ɗan boko ne baya takura wa mata malam launin addini ya shiga cikin samari matasa mazansu da matansu da idona na ga wata yarinya budurwa malam a bayan ɗan a caɓa malam ta sha ƙwaya ana gudu ta ita tana ha ha tana buɗe kamar yadda namiji in ya in ya shakwaye ba suna haka din nan ba tana buɗe kirjinta tana tana zare ido kuma yarinya ce budurwa ko shekara ashirin ba ta kai ba wallahi wannan in ta rike makami ta shiga anguwarsu wallahi sai dai ku ba ta wuri ina gaya maka wannan fa duk a cikin gidajenmu ne a ƙauyukanmu a garurukanmu ba wai wani wuri nesa ba an ci mu da yaƙi a sheikh faruk ar-rahmani wani babban malami ne allah masa rahama ya rasu ya ce hina kana shababu a kawuya kanatil umma kawuya a duk lokacin da aka samu samari matasa suna da ƙarfi to a lokacin ake samun al'ummar da samarin suke cikinta tana da ƙarfi wahina da'ufa shabab wa da'ufa himamuhum wa azaimahum wa tashattatat ahwa'ahum wa faqadu hawiyatahum fi kulli asrin marra bi tarihi hadhihi al'umma faqadathum al'umma duk lokacin da samari suka rasa ƙarfinsu suka rasa fawarsu suka rasa azimarsu niyya mai ƙarfi suka lalace da duniya suka lalace da shaye-shaye da fasadi da zanace-zanace da luwaɗi namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji ya samu biyan bukata duk lokacin da aka samu wannan to wannan al'umma ta zama lalatacciyar al'umma وذلت وضعفت وعانت فقدتهم الأمة الأمة ستارت أسو كما الأمة نن تاشيغا كسكنشي تاشيغا ولاكنشي تاشيغا توزارتا daga cikin dalilin da rauni ya same mu shine fitintunu da aka shuka a cikin mu malam fitina bayan waɗannan kuma malam ba su iyale mu ba sai suka kunno mana wutar mu ya mu mu rinka faɗa muna kashe junanmu wannan bai isa ba sai suka kunno mana wutar suka ba wasu a cikin mu makamai suna bin mu har gida suna sace mu fitina kana cikin garin ku cikin gatan ku in Allah ya rufa maka asiri dole ka boye kanka baka isa ka sa rigar arziki baka isa ka sa motar da ka hau motar da ka ga dama ba baka isa ka gina gidan da ka ga dama ba baka isa kai tafiya a garin ku ka je inda ka ga dama baka isa ka tafiya a cikin jihar ku ka je inda ka ga dama ba in wani ya isa a arewa ya zo ya bayani ya gaya min a wace jiha ce ka isa kai tafiya duk lokacin da ka ga dama da motar da ka ga dama a yanayin da ka dama babu to sun shuka mana tsiya ne bayan wancan sabon Allah to kuma sun jefa mana rauni ta yadda ba mu da yanci a cikin ƙasashenmu ba mu da yanci a cikin garinmu sai a waye gari ana ta jin tsoro ko kun san me yake faruwa jama'a wallahi tallahi yanzu kidnapping da harbe-harbe ya shiga har cikin abuja tsakiyar abuja ko ba ku ji me na faɗa ba kashe mutane da tsare mutane kidnafin satar ɗan adam da ake yi a wasu ƙauyuka da wasu jihohi a Najeriya yanzu a cikin Abuja ake yi kuma wannan ina so ku sani wannan wata ajanda ne wani abu ake nema mun faɗa Allah shine shaida yana faruwa su sun sani jami'an tsaron sun sani mazauna garin sun sani ba su da aminci su kansu yanzu wannan fa shine ƙarshen Najeriya gaba ɗaya ƙarshen tsaron Najeriya duk wani bala'in tsaro da bincike da sa ido da na ƙurulla da idan mujiya da duk wani abin da ka sani na bincike yana Abuja to yau gashi su ma an yi breaking din tsaron su wataƙila da wata manufa ne ko ba mu sani ba ko ana so za a canja Abuja ne wallahi anan ba mu sani ba a to idan babu tsaro ai kaga ba za su zauna ba ai manya ba za su iya zama gwanin da ba tsaro ba ai ai ƙaura suke yi tunda ta zama ba ta da tsaro to ba mamaki za ka ga ana ƙaura da ƙarshe za a ce garin ba tsaro ba komai dole manya-manyan ma'aikatu su tashi su koma wuri kaza wataƙila a dawo muku da wasu a nan garin ikaraku ai makarfi ne ai na ɗauka ikara ne ai kunga mu zama masu basira mu zama masu tunani na faɗa a farkon lakcata duk abu idan ya zo ku daina masa kallo da ido ɗaya ku buɗe idan ku ku kalle shi different angles kar kai mamaki wata kitimirmurar ake so a ƙulla aka sako waɗannan don su yi aiki su biya wata bukata kurin Allah kiyaye kukan kurshiya ma jawabi ne mu kan dai sun gama da mu daman sun binne mu sai abin da Allah yi fima-fimai da aka shuka a cikin gidajenmu da sunan morewa da jin daɗi kai da a gida ake sawa da kwangiran satellite da waya yanzu sun sauƙaƙa shi a wayarka za ka kalli duk abin da za ka gani a wayarka ba abin da ba za ka gani ba kuma da kuɗinka yanzu idan baka da data ji za ka yi kamar baka da lafiya ko ni dinar da nake ta muku wazi na muku zaƙin bakin nan yau da safe na duba na duba na ga abin baya tafiya na ce ko dai ba data ne na bawa yaro ya duba mai ce baba ai data ka ta ƙare amma alhamdulillah ni alheri nake a cikin wallahi sun gama da mu sun shirya mana mu ne muke kwance muke bacci fima-fimai ina so na gaya muku jama'a duk wani mutum da zai fim a duniya yana da wata ajandarsa yana da wata manufa a ɓoye da wacce take ta bayyane babu wani fim da za a yi shi face akwai wata manufa ta ɓoye da ta bayyane wala Allah ka iya ganewa wala Allah ba za ka iya ganewa ba don haka duk fim ɗin da za ku kunna ku gani ku sani masu fim ɗin ko dai ra'ayinsu ne ko kuma ra'ayin wasu ne ko kuɗi aka biya su su yi fim ɗin akan haka kuma a ƙarshe akwai abin da ake so su isar a cikin al'umma babu wani fim da za a yi shi ba ce akwai sako da ake so a isar a ciki kuma suna yi kuma saƙonsu yana tafiya don kan muna gani a cikin 'ya'yanmu da matanmu aikace da kanka za ka je ka siyo kwangirin satellite ɗin da kanka za ka shiga tashar da kanka za ka je ka siyo rasibar da za ta buɗe maka wannan gurin da kanka kuma ka zauna wani ma mai gidan in ya zo da shi da 'ya'yansa suke haɗuwa su kalla da sunan jin daɗi kuma kafin a tashi an dasa wa yaran abin da ake so a dasa musu wata mata wata ran ta taɓa samuna ta ce malam na ce hajiya ya aka yi ta ce malam wallahi ya kamata a yi wa'azi me faru ta ce wallahi da idona na gani muna kunna wa yaran mu katun katun katun ai an san katun to wallahi sharrin da yake cikin cartoons da ake kunna wa yara bala'in da ke cikinsa Allah ya bar wa kansa sani amma mu matsala hausa fulani mu na gaya muku tun a farkon lakca ta in mun zo an kawo mana abu mu gani ɗaya muke masa kawai kawai kuna ɗaukan abun jin daɗin yara ne shakatawa duk wani mai katun da zai zo ya wani katun yana da manufa ko ta kiristanci ko ta yahudanci ko ta koya wa yara rashin addini ko kuma cire musu kunya ko cire musu san Allah ko cire musu tarbiyya islamiyya ko kuma sa su su yi tarbiyya islamiyya din idan katun din na addini ne ta ce malam da idona wata rana yara na suna kallon katun kawai sai naga wannan dan aljanin ya zo da su kamar aljani ya zo ya cire dan gajeren wandansa kamar wasa sai naga ya cire azzakarinsa kamar wasa sai naga ya kwantar da wata ita ma yar aljana a katun din ya kwantar da ita kawai sai bude mata cinyoyinta suna dariya irin wannan abin nasu ta ce kawai sai ya kwanta a kanta kawai sai ya sade kawai sai suka manne sai aka yi ihu sai aka nuna wani hoto na alamar jin daɗi da wayar sauransu ta ce malam a gidana na ga wannan abu ta ce kuma na yi shekaru ina sa yara na suna kallo ban taɓa gani ba ranar zan shiga kicin kawai na gani na ce to hajiya wannan ɗaya ne a cikin biliyan na sharrin da 'yan katun suke a ciki waye ya taɓa tunanin bari ya duba katun ɗin da yake sa 'ya'yansa suna kalla ya bincika gani to wannan katun na yara kenan ba a bari ba batta na manya batta fimafimai da wadda ake da turanci da wadda ake da indiyanci da wadda ake da hausa na rantse muku da Allah dukkansu suna da manufofi kuma ba za su kashe miliyoyin kuɗi su yi wannan fimafiman a banza ba sai sun biya bukatarsu a kanku kuma gashi nan suna gani akwai wata tsiyar in sun so su yada ta a cikin al'umma sai su sa a fim a kanta su shigar da wani abu in ana so a koya muku kyamar addini a cikin fim a hankali za ku koya idan ana so a koya muku abun alheri ma masu manufa a fim suna yi mafi muni a cikin abin da ake koya mana fim ko da tsiraici kurin ganin tsiraici kawai muka tashi an gama da mu a koya maka mace tana fidda gashinta a koya maka kana ganin kirjin mace a koya maka mace tana tafiya kyamaraman yana haska duwawunta a koya maka yadda namiji yake rawa da mace a koya maka yadda mace take karya muryarta tana waka a koya maka yadda namiji yake kwanciya yana bin waka ta yana kada kaza kowannan kaɗai aka barka da shi ya ishe ka illa a cikin tarbiyyarka da addininka da ka ba wani fim da ake yi face lallai akwai manufofi wannan fa wanda ake shigo da su da sunan manufa mai kyau kenan lillahi azimu akwai manufofi na illa da bala'i a ciki su sun sani wasu kuma yan uwanmu masu fim din da kyakkyawan niyya suke su kawai kuɗi suke nema uzurin da muke musu kenan kawai su suna yi ne don neman kuɗi wallahi da yawan su mun san su ba suna yi ne don su ɓata addini ba wallahi da mun zauna da yawa daga cikin su mun gaya musu wallahi wani imaninsa shi shi sonsa hidima yake so yi wa al'ummarsa ya ga bai da hanyar da zai iya yi wa al'ummarsa hidima sai ta wannan hanyar fim din da haka iya niyyarsa kenan kawai amma kuma za a iya ɗaukar sa a yi aiki da shi ba tare da ya sani ba za a iya biyan sa kuɗi yayi wani abu saboda basirar da Allah ya bashi yanzu ko tallafa suke so a sayi wani abu sai su dauko wani shahararren dan fim sai su yi tallan da shi duk wanda yake so wani abu ya shiga a cikin al'umma sai ɗauko wani shahararre sai sa shi akan wannan abu sai abin sai fi tafiya haka ake wajen aikin alheri haka ake wajen aikin sharri har yanzu al'umma musulmi ba ku farga ba har yanzu ba ku faɗaka ba to bari in tsaya a nan kada in taka muku abubuwan sai muku yawa na faɗa abubuwa ne guda shida kawai wanda abin da nake nufi rauni ya cinkare mu ruwa ya ci mu da yaƙi wuta ta ci mu har gidajenmu kuma duk abin da na muku a bayani dinnan babu abin da bamu da shi a cikin gidajenmu ba abin da ya fita daga arewa ya shiga kudu kadai birni da ƙauye da ƙarshe muna wasiya ga waɗannan ƴan uwa ma'aurata dukan ku biyu ku ji tsoron Allah da ku da kuka yi auren da wanda kuma suka yi suke da niyyar za su yi aure ibada ne mu'amala ce mai kyau shari'a kuma ana samun lada a kanta kuma shine hanyar hayayyafanmu da yaduwar mu gaba daya muna kwadaitarwa ayi aure kamar yadda manzo Allah ya kwadaitar ayi aure tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa koyarwa ne da karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace zan yi alfahari da yawan kuran tashin kiyama amma aure nauyi ne duk wanda ya je auro wata ya kawo ta gida ya ajiye ta ya sani cewa ya jawo wa kansa wani nauyi da kuma sai Allah ya tambaye shi akai duk wacce ta yadda ta yi aure aka mata buɗa aka kai ta gidan mijinta ta sani cewa an ɗora mata wani babban nauyi ko da ku shekarar ta goma sha biyar ne ko sha uku ko sha hudu ba ruwan Allah da ƙarancin shekarunki sai ya tambaye ki akan nauyi na aure da aka ɗora miki ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن daraja maza akwai haƙƙi a kansu na matansu aka mata ma akwai haƙƙi a kansu na mazansu muna kira ga iyaye mata gaba ɗayanku kar ku rudu da kiraye-kiraye da ake ta yi a wannan zamani a yau na ƙoƙarin raba ku da addinin ku da tarbiyyar ku ta musulunci ana so a nuna muku aure wahala ne ana so a nuna muku aure ana zaluntan ku ana so a nuna muku namiji bai isa ba ana so a nuna muku takura ne zaman aure ana so a nuna muku kada namijin ke sa ki aiki ki yi kaza ki kaza ki kaza waɗannan ƙungiyoyi ne makiya Allah wakilan Yahudawa yaran Turawa su ne suke zuwa da irin waɗannan tunaninnuka suna siyan filaye a gidajen rediyo wani lokacin a hira da mata wani lokacin a hira da namiji an gaya masa me zai zo ya gaya wa mutane kuma an tallata masa aƙidar da ake so ya zo ya yada da haka an wayi gari mutane har ma sun kai ga sukan auren suke suna ganin cewa kawai ba abin da ke ciki illa tauye hakkin dan adam da cutar da shi wallahi ba haka bane ya ku iyaye na mata ku biya hankali da wannan aure shine za ku samu aljanna kai namiji ka ciyar da matarka ka kula da ita ka ba ta wurin zama da abin da za ka ci ka ciyar da ita askinu hunna min haisu sakantum min wujidikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna ku ba su wurin zama ku ba su abin da za su ci ku ba su abin da za su sha ku yi musu duk abin da ya kamata na kyautayi kar ku yi sakaci kar ku yi wasa wajen ainihin wato taimaka wa iyalinku kuma kar ku yi rowa duk abin da mutum ya kawo gidansa aka ci wallahi lada ne manzo Allah ce hatta lukma taj'aluha fi fimra'atik laka sadaqa loma da zaka sa a bakin matarka wallahi zaka samu lada ne akai in ka bata gidan zama akwai lada ruwan shan da za ta sha akwai lada abincin da za ta ci akwai lada suturar da zaka bata akwai lada kulawa da ita da zaka yi duk akwai lada da ka aure ba aikin banza bane aure hanya ne ta samun gidan aljanna kai hakuri da matarka ita mace manzo Allah ce innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu an halicci mace ne da karkataccen kashi duk abin da aka ce a karkace yake fa ba lalle ka same shi a miƙe ba da haka duk wanda ya auri mace kar ya taba tsammanin zai same ta 100 bisa 100 a'a dole sai ta maka ba daidai ba dole sai ta bata maka rai dole sai ka ji bacin rai sai ka ji bakin ciki dole sai ka ga wautarta dole sai ka ga yarintarta dole wani lokacin sai ka ga gata da shekaru amma tana tunani irin na yara haka aure ya gada haka zaman aure ya gada haka kuma mu ma matan suke haƙuri da mu za ka ga mutum mai hankali ne amma sai abu na rashin hankali yanzu kwanan nan aka kawo kukan wani ransa ya ɓaci ya zo gaba ɗaya da ƙananan yara da masu rarrafe da waɗanda suke zuwa makaranta a keke da manyan gaba ɗaya ya ce kowa don ubansa ya fita ya bar gidan ya kori kowa amma fa mai gida ne haka wani yazo ya same ni a masallaci yana cewa da Allah mallam ya kamata ai nasiha wa wani kaji kaji abin da yi to kaga wannan ai rashin hankali ne yaro karami fa dan zuwa Nazareth school shi ma an kore shi an ce dan uban sa je inda zai zauna yarinya budurwa yar shekara 16 17 bata ci abincin rana ba tana kuka tana bin makota cewa ubanta ya kore ta da yawa daga cikin mutane akwai masu yin wannan sai mutum ya ce ya kore ɗansa in ka kore shi je ina in mace ce ka miƙa ta a duniya a yi lalata da ita in namiji ne ka ce 'yan fashi barayi azzalumai 'yan luwaɗi 'yan neman maza su ɗauke shi su je su lalata da shi to ana iya samun mutum da magidanci ya yi rashin hankali ana iya samu sai an yi haƙuri da waɗanda suke yin auren ba sa iya ciyarwa yau an wayi gari mata suna kukan an fa kasa ɗaukan nauyin gida mutum baya iya riƙe gidan shi baya iya bada abinci sau uku ya yi ta bada haƙuri an dawo sau biyu sau biyun ma ya bada haƙuri ya ce yanzu fa sau ɗaya za a yi to ɗayan ma daga nan kuma za ku ji ya tafi ya koma anaca ya tafi cirani muna da cases da yawa wallahi mace za ta zo ta ce maka ita take ciyar da kanta ita take shayar da kanta ina mijin ba a san inda yake ba wallahi kun jina muku rantsuwa wannan yana faruwa a cikin jihohinmu na arewa biraya adadin a yanzu din nan ina tahowa yan uwana da muke mota suna jina wata tana mun fata tana cewa malam yau shekara ashirin tun da muke da mai gidana gaba ɗaya ubana ne yake mana komai in ya mun ciki ubana ne yake ɗaukan nauyin zuwa awuna idan an haihu ubana ne yake ɗaukan nauyin ragon suna gyaran ɗaki hidindimu in abincinmu ya ƙare ba yi da aiki kawai shi dai ya zo a yi ciki a haihu kawai yanzu ɗin nan a cikin mota yanzu yanzu nan wata take mana fadawa amma malam ka duba malam bahaushe da san Allah a hakan uban yana cewa ki yi haƙuri to da yawa akwai iyayen da su suke rike gidan 'ya'yansu mata ka ba wa mutum 'ya ka ciyar masa da ita mutum ya kashe katifar da ka aura masa 'yar in katifar ta mutu katifar da aka kai masa auren 'yar in ta lobe ta mutu ya lobar da ita sai kuma ya ce ki je ki ce babanki katifar ki ta mutu haka ne sai ka ji mace tana cewa ni katifa ta ta mutu ita take sayan zanin gado shi fai kashe zanin gadon ita take kaza ita take kaza in ban da gidan ba haushe ba fulata ne ba inda ake wannan tsiyar so muna da matsala na rashin kulawa da iyali da haka wannan ta sa akwai matar da aka kawo kukan makocinta iya nemanta ta ce eh ba ƙarya ba ne amma kuma makocinta yana taimakonta ta ce a bincika ta ce kuma mai gidanta baya taimakonta daka in an ce makocinta yana neman ta ba wani abu bako ta ce shi yake ba su ci yake ba su sha mai gidanta baya iya kulawa to daga cikin challenge masifar da zaka fuskanta a gidanka duk lokacin da namiji ya bari baya iya kula da gidansa to ina tabbatar maka komai zai iya faruwa a gidanka ƴaƴanka za a je su yi zina kuma matarka abokinka zai iya neman ta ko kuma duk wanda yake taimakonta zai iya neman ya lalata da ita na sha faɗa ina maimaita a karatu duk wanda yake da yarinya budurwa a gabansa to ya bata kulawa ta musamman wajen bata koda wajen bata kuɗin hijabi wajen sai mata takalmi silifa ko kuma takalmi ko jakar da za ta rataya da yankunanta da komai tana buƙatar kula sama da yaro namiji lillahi lazimu ka bar yarinya ka budurwa ta taso 17 18 19 20 20 da wani abu tana shiga cikin kawaye ka barta cikin talauci baka kula da ita to wani saurayi zai rinka kula da ita kuma zai rinka lalata maka ita da haka karka bari yarka ta zauna cikin talauci cikin babu ka koya mata hakuri amma duk bukata ka ce ta tambaye ka idan baka biya mata bukatar ta ba to zamani ne ta ga kawarta ta yi ita ma kuma dole za ta yi ba ruwanta da ubanta wane ne ubanta bayi da shi ubanta kawai ita kawayen suke duba so hanyar da za ta je a bata taimako a agaza mata can za ta tafi wannan ta sa da yawa yau daga cikin yan mata za ka yi mamaki in ka ga gidansu a cikin danga da kara amma ka duba wayar hannunta duk inda ka haɗu da wata yarinya budurwa mai ɗan haske in dai mai ɗan haske ne mai ɗan dama dama ka duba hannunta za ka ga babbar waya ne a hannunta ubanta ne ya saya mata ba lalle ba to yanzu a wannan zamanin sai wani ya zo ya cire dubu ɗari kaza ya sai muke waya kawai a banza kawai kai kai wani irin mutum ne haka kawai ya sai wa yarka waya ta dubu ɗari kaza haka kawai ba fa'ida dole in ya sai mata waya sai ya buƙaci wani abu wannan abin da zai buƙata ko ka sani ko baka sani ba ko kana raye ko baka raye ko da idanka ko kana bacci ko kana gari ko baka gari za ta iya kai kanta ta ba da mutuncin kanta don ta samu wannan abar bincike ya tabbatar mana babban abin da ake iya kama mace yau ai lalata da ita ita ce waya in dai za ka sayo mace waya mai tsada to ka gama da ita duk wani abu wasu ma kuɗi ma ba sa bukata kawai saya mun waya saya mun waya da haka duk wanda ya bar yarsa budurwa shi bai yi mata ba ya bari a waje ake sai mata to ya jira abin da zai iya samun sa ku kula da wannan yana da muhimmanci yana da muhimmanci saboda ta nan ake shigan mu a zo a yaƙe mu da ƙarshe ya ke amarya da ke da sauran mata na duniya gaba ɗaya ku bi mijinku ku samu albarka ki yi aure irin nana na Aisha ki aure irin nana Fatima nana Aisha ta yi hidima wa annabi ta yi tankaɗe ta yi shara a gidan mijinta ta kula da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yake yana neman izinin matansa a kai shi ɗakin nana Aisha saboda kulawa da shi da take yi amma yau ana kukan mata ba kwa kula da mazajenku kun rena mazajenku reni ya shiga tsakanin maza da mata yau mutum a gida bai isai ba da doka ba kana faɗa mataka tana faɗa kuma a gaban yayanka wani fa ya magana shi kaga haka kaga in mace ta maka nan ta maka haka to ta gama rena ka dole akwai wata illa malam wata illa baya iya shafane in kuma yana iya shafane to akwai abin da baya iya yi a gidan shi ai babu wulakanci mace ta maka tsawa ta maka wani gyatsa tsiyit ta kalli gefe ni kika yiwa an maka din to kar ki sake in an sake me kai saka yi ta kakara masa za ki gani haka zai gama ihun banza wani ba ana ba da labari dukansa matar take duka yayi magana fab ta buge shi ni kika da ka wallahi kika take duka na in kika take zai gani sai fab ta kara masa yace kakki sake kara na uku wallahi ya ice ki haka tace in an mai ne me zaka ta buge shi za ki ga abin da sai tashi ya fita an gama zancen rauni ko da yake irin wannan mazan shi mata suke so mai laushi kamar fulawa ta daka ta daka ta daka yanzu kuma yana ba ta haƙuri to ana samun matsaloli na rashin tarbiyya a cikin gidaje malam an waye gari yau da yawa maza suna cewa wallahi ban isa in cewa mata ta kar ta fita ba wallahi sai ta fita wannan gidaje da yawa shi sa dan kaga mutum a waje yana wani ɗaukar hankalinka yana ma kaza tambayi gidansa ya yake za ka ga mutum kaya guda mai shegen masifa a ofis da bala'i yana bala'i amma bala'in ya je gida yana da wata yarinya da ya aura ya shekara sha takwas sha tara ashirin da ɗaya ita take gara shi wannan abu ne mai sauƙi a wajen mata to rashin ladabi rashin tarbiyya ne a ce mace ba ta bin umarnin mijinta khairun nisa'i man idan amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce wadda in kai mata umarni tana maka da'a wa idza nazarta ilaiha asarratka kana kallanta sai ka ji farin ciki da jin daɗi wa idza ghibta anha in kai tafiya baka nan ka tafi ka barta hafizatka an nafsiha wa malik sai ta kiyaye ka akan kanta da kuma dukiyarka wannan ita ce mace mai alheri to amma yau an waye gari mutum zai zo gida ya nemi ina matarsa take bai san inda ta je ba kuma wallahi in ya zo ya tambaye ta an gamu da bala'i malam ban sani kuna fahimta na to abin da ke faruwa kenan to ya za a yi mu ji daɗin rayuwar aure ƙaramar yarinya da wallahi wata yarinya da zaka aura malam ba ta fi yarka ta biyu ta uku ba amma wallahi zaka zo kana faɗa tana faɗa wannan plenty common yana faruwa a gida da yawa yanzu ba a iya controlling gidaje ni dai ban san iya adadin fatawa da aka yi ta kamun ba ya gaya mata in kika yadda kika yi kaza wallahi a maimakon aurenki kina yin kaza aurenki kin saku wallahi yana tafiya za ta yi kuma shi din fa zai dawo yana cewa to malam ka gudu yadda al'amarin mutanen nan yake ni wallahi Allah ya sani ni dai ni dai wallahi Allah ya sani wallahi ni dai kuma kawai ni dan na ce mata a ƙarshe dai duk tsiyarka cewa za ka yi ka ce mata in ta yi kaza ka sake ta kuma ta yi ku daina gaya wa matanku in dai matan wannan zamanin ne karka yadda ka ce wa mace wai in kin yi kaza a maimakon aurenki wallahi sai ta yi kuma fa idan ka yi da niyyar sakin ne fa ta saku da haka barazana wai in aka yi kaza zan sake ki wallahi kana tafiya zaki wata ma cewa ta yi malam haka ya gaya mun kuma na yi akwai akwai kes ɗin da na zo ina warwarewa ma tana cewa kawai ni na saku kawai ni yaban abin nan na saku yana a'a malam wallahi ba da niyya ta nayi ba ina ruwan cingan makale mata kenan abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe ina neman Allah ya mana afuwarsa akwai abubuwan da yawa amma sai dai ku yi hakuri babu lokaci wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yi tambaya mana yin akwai
Allah ya zakawa da sun da alƙai ina ganin yadda gangara ta kawo gangara ita na ake cikin yiwuwa wani da an so haka amma dole ma kura kuma ma da shi domin ya hunda muna fata da Allah da baraka wa ta'ala ya bashi shi kuma Allah ya kula shi mu kuma Allah ya sa ya amfane mu ne mu da kiyamu akwai a yan tambayoyi kamar haka ta gaice tambayoyi kamar haka ta gaice tambaya ta farko yana cewa bayan addu'a ga malam Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi mai da malam gida lafiya cewa malam malamai za su iya shiga siyasa duba da waɗannan bayanan da malam ya yi a addinance da irin kai da makirci da yahuda suke shiga musulmi shin ma malamai za su iya shiga siyasa
duk malamin da ya ga zai iya yi ya kuma san nauyin shari'a da nauyin shugabanci ya ga zai iya yi zai iya yi mana me zai hana shi in ya shiga siyasa ya tabbatar da cewa koyarwa da da'awar da yake yi kuma kaga sai dai ya haƙura da ita sai ya auna ya gani da wannan amfanar da mutane da yake yi da faɗakar da su da jinsa da ake yi da girmansa da ake gani da wakiltar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake yi da ya bar wannan ya je ya shiga harkar siyasa harkar shugabanci shi ma taimakon al'umma ne idan ya auna ya gani ya ga zai iya zai iya jurewa duk abin da aka faɗa kuma yana daidai da zamani ba wani dalilin da ya hana shi ya je yi shi ma ɗan Najeriya ne shi ma ɗan ƙasa ne kuma yana da 'yanci daka ya danganta ga ra'ayin shi malamin amma ni a fatawa ta abin da nake faɗa inda malami zai tsaya a matsayinsa na malami ya ci gaba da karantar da mutane a matsayinsa na uba jagora uban kowa uban kowace jam'iyya kowa yana sauraron sa yana jin sa ya tanadi wani ɗalibinsa ko wasu ɗalibansa ya tarbiyyantar da su su waɗannan yayi su ne don su yi siyasa ya tura su ya taimake su ya agaza musu ya yi amfani da harshensa da bakinsa ya sa su kafa gwamnati to da wannan zai fi tasiri zai fi amfani an samu riba guda biyu inda za a yi haka da an kyauta kuma da abu ya yi kyau ƙwarai wallahu ta'ala alam
Allah sa tambaya ta biyu yana cewa malam mutum ne ya saki matarsa saki uku ta hanyar rubutawa a takarda sai ya ajiye a wani wajen da bai bata ba ita kuma ta bincika sai ta ga takardar sakin sannan sai ta ɓoye ba ta gaya masa ta gani ba to zai hukuncin wannan auren
idan ya ya rubuta ya ajiye mata ne don ta zo ta ɗauka kuma ta zo ta ɗauka kuma daman ya yi niyyar ta zo ta ɗauka ne innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ta sabu tunda ai ya ajiye ne dan ta ɗauka kuma ta zo ta ɗauka kuma sako ne ya rubuta mata kuma ta gani kamar takardun gida ne ai ya rubuta cewa shi wane wane ya bata gida ya zo ya ajiye ta inda take wucewa kuma ta gani ya mata kyautar gida da sa hannunsa da kwanan wata shikenan kyauta ta yiwu da zai zo ya ce ai bai bata ba tunda da ya ajiye ne dan ta dauka to amma idan ya ajiye ne ya fasa ya ajiye ne yana niyan zai kai rigar sa wanki ya ajiye da niyan zai kai mata kuma dai daga baya ya fasa to koda ta dauka bata saku ba innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kamar misali yayi niyyar zai bata gida ya rubuta cewa zai bata kuma daga baya ya fasa sai ya bar takardar aljihunsa ko an zo za a kai kayan sa wanki aka cire aka gani bayan da za a ta dauki wannan takarda ta ce ya bata dole sai ta tabbatar da haka irin wannan kurakurai da suke faruwa ba daidai bane mutum ya rubuta takardar saki ya batta har mata ta dauka to amma ko ta dauka sai ta tambaye shi kana nufin ka sake ni sai ce eh da na sake ki amma na yi niyya na fasa to shi kuma saki in mutum ya zuciya bai gaya wa mata ba dole sai ya gaya mata ba ta sako ba da haka sai ya gaya mata ko kuma misalin wani ya je ya dauki takardar ya kai ko da wani ya kai mata takardar sai ta tambaya shin kai ka aiko da yardar ka eh ni na aiko shi amma na fasa ba ta sako ba an fahimta in ba haka ba za a iya bude kofa wani ya je sake wani matarsa naka dole sai an tabbatar ko wata ma ta rubuta takardar da kanta ta ce shi ya rubuta ya bani haka dole sai an samu tabbatarwar miji wallahu ta'ala alam Allah gane da
tambaya ta gaba yana tambaya ne cewa ya halatta mutum mai janaba zai iya yin wankan janaba da su da sabulu sannan kuma akwai wasu ɗalibai da suke nan makaranta na yantar suna bukatar malami sa su cikin addu'a
soso da sabulu ai ba najasa bane soso da sabulu ba abu ne da yake ainihin wato kazanta ba ya halatta mutum ya wankan janaba da soso da sabulu amma ga yanda zai yi idan yazo zai tsarki daman tsarki ai da ruwa yake kuma zai watsa ruwan farko farin ruwa ne ai a jikin shi kafin ka sa sabulu ai zaka sa ruwa a jikinka da haka idan yazo sai ya watsa farin ruwa na farko wannan ruwan shine wankan da ya na janaba sai ya ɗauko sabulunsa sai wanke ya saba a jikinsa da soso ya wankan sa yayi ina fata ana fahimta da haka babu wani aibu a ciki abinda ake cewa kar ai amfani da soso da sabulun saboda kada sabulun ya bata ruwan shi asali ruwan wankan janaba ana so ya zama tahir mutahhir ruwa ne gare gare ba ruwan sabulu ba ba ruwan omo ba to abinda ake gudu in ka saka sabulu da ruwan sabulu kai wanka to kaga ba kai wanka da original ruwa mai haske fari ɗahirin muɗahirun ba mai tsarki mai tsarkakewa ba amma ka yi amfani da ruwa ɗahir amma ba mutsahir ba ne to shi ne malamanmu suke cewa kar a yi wanka da soso da sabulu to amma za a iya yi ka watsa farin ruwa da farko sai ka ɗauki sabulu ko soso sai ka saka wannan duk ya halatta mutum ya yi kun san shi ruwa malam kala kala ne akwai tahir ruwa mai tsarki amma ba mutsahir ba ne in an ce mutahhir wanda yake ya ta'adda ila tafhiri ghairihi ruwa ne mai tsarki kuma zai tsarkake wani to shi mai tsarki mai tsarkakewa dole ya zama yana da wato sifofi na ruwa wanda ruwa is colorless bai da color kuma bai da is tasteless bai da taste sai nasa na ruwa sannan kuma ba shi da sansani sai sansaninsa na ruwa to tahir mutahhir kenan mai tsarki mai tsarkakewa launinsa bai canja ba sansaninsa bai canja ba ɗanɗanansa bai canja ba to in ka jefa sabulu a ciki ko kai ta wankewa da sabulu to zai canja masa launi zai canja mai ɗanɗano zai canja masa sansani to shine malamai suke cewa ba a wankan janaba da soso da sabulu suna nufin ba a wankan janaba da sabulu saboda in ka sa sabulu zai canja ruwan to yanzu abin da za ka yi kafin ka saba sabulin a jikinka sai ka ɗebi farin ruwa sai ka wanke jikinka kayi wankanka na janaba kaga da ruwa ne tahir mutahhir to sai ka ɗauko sosanka da sabulu sai ka saba da wannan ruwan kuma sai ka wanke kaga wankan janaban ka yayi haka wankan juma'a haka wankan biki haka kaza shi ruwan sabulu shi sunansa tahir amma ba mutahhir ba bai da bambanci da ruwan tsimi bai da bambanci da kunun zaki bai da bambanci da zoɓorodo sunansa tahir amma ba mutahhir bane to shi tahir ba a iya alwala da shi ruwa tahir kawai ba a iya wankan janaba da shi dole sai ya zama tahirun mutahhirun yanzu kun gane bambanci tsakanin tahir da mutahhir ko to Allah ya gane da mu Allah ya samu dace Allah ya sakawa malam da alkhairi kuma sauran masu tambayoyi akwai tambayoyin da suna da alaka da karatun gobe kamar yadda muke ƙara sanar da yan uwa in Allah ya kai mu gobe karfe tara malam zai haɗu da mata a wannan masallaci domin tunatar da su to yawancin tambayoyin da muka jinkirta suna da alaka da zaman da za a yi da mata ne insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka muna amfani da wannan damar domin godewa malam da tawagarsa da kuma fatan alheri a gare su Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maimaita mana irin wannan zama a wurin lokuta na gaba bayan Allah da suka ansa kira suka zo suka yi hakuri da zama da jira da kuma saurare muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi amma kafin mu rufe za mu so mu ci babanmu wanda ya ci imamin wani masallaci malam kabir domin ya zo ya yi musamman da duniya da ta